الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna talatin ga watan jumada la'akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace ma sha biyu ga watan daya sha biyu ga watan daya shekara ta 2024 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am a na'am ina jin to bai keɓanta ba da gun biki in dai mata sun haɗu lokacin sallah ya yi abin da ya dace abin da yake sunna wato su yi jami'i kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba wata mata ana ce da ita umu waraka izinin ta yi ma jama'ar gidanta limanci idan lokacin sallah ya yi jama'ar gidanta mata sukan haɗu ta wuce ta shiga ta yi musu limanci tare da cewa ya zo a nasi wato idan za ta yi musulmanci takan tsaya tsakiyarsu ƙwarai wannan sunna ne mata su yi jam'i tsakaninsu maimakon ɗaiɗaiku kowace ta yi sallarta bai keɓanta ba da gun biki duk inda suka haɗu kamata ya yi su yi jam'i darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu a hadithul anbiya wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na labarin annabawa kuma muna cikin babi na hamsin wanda shi wannan babi na hamsin kamar yadda malam wato ya yi shi hadisi ne wanda ke bayani game da wasu mutane uku a cikin banu isra'il waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin jarraba su farko akwai abras wato shine mai cuta ta albaras cuta albaras shine a hausa ake cewa mele shine kodewar fata ta jiki ta yi jajjawur baki ya jirge halitta ta canza shine wanda wasu malamai suke cewa kuturta alhali albaras ba kuturta ba ne gane ko kodewar jiki ne ya zamanto fata ta kode ta yi jajjawur shi yasa ai yana daga cikin sunan tsakaka da ake ce mata samun abras samun abras wanda yadda ka san jikin tsakaka da yake tsabba-tsabba ya kode to haka irin wannan cutar take yi tare da cewa yana daga cikin sunayenta ita tsakaka akan ce mata wazak to akan ce mata samun abras kaga shi ma mai irin wannan rashin lafiya idan fatar ta koɗe ta yi jajjawar za ka ga ta yi tsabba-tsabba wani wurin baki wani wurin jajjawar haka za ka ga fatar ta yi to shi ne ake kira a wannan albaras allah ya kare mu na biyu shi kuma makaho ne allah ya tafiyar da ganin kwata-kwata baya gani na uku shi kuma akra wato mai kura ne wanda ita ma kura nau'i ne na rashin lafiya amma ita galibi a kai take kamar wasu kuraje ne wanda suke caukewa kuma suna ruwa ma'ana suna mugunya kuma gaba ɗayan gashin kai yakan tafi sai kai ya yi fari fat an gane ko shi yasa ai kamar misali wato kamar misali zanko na zabi yaya yake yi fari yake shine ake cewa kura kamar yadda a cikin macizai ma akwai wanda yake da irin wannan to shine ma'ana gashi yakan koke ya tafi gaba ɗayan shi sai ya zamanto kuraje ne wanda sun camke suna ruwa kuma sai ya zamanto kai ya yi fari fat to ita ce ake cewa kora to dukkan waɗannan mutane uku kowanne allah ya jarrabe shi da wani nau'i na bala'i wanda kuma jarrabawa ga bayi sunna ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala allah yakan jarraba bayansa domin lamari ya bayyana ga jama'a a gane wanda yake mumini na hakika da wanda yake kuma mai da'awar imani ta hanyar jarrabawa wato mutanen kwarai sukan bambanta ga waɗanda suke tawayayyu shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda mun ma yi nisa a cikinsa har mun zo kan gabar da wato bayan kowanne daga cikinsu wato kowanne daga cikinsu bayan allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya albarkace shi da wata dukiya shi wannan mala'ika na musamman da Allah ya turo ya koma dawowa gunsu ɗaya bayan ɗaya yana neman a taimaka masa wanda shi ne za mu ga wato amsar da kowanne daga cikinsu ya bada wanda dai a gurguje kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari a wannan hadisi shine ya ce inna salasatan fi bani isra'ila lalle akwai wasu mutane uku a cikin banu isra'il abu rasa farko wato akwai mai cutar mele wa akra da mai kura wa ama da makaho badalillahi azza wa jalla an yabtaliyahum ubangiji mai girma da ɗaukaka wato ya yi nihin jarraba su kamar yadda yake cikin riwaya ta al'imamu muslim aradallahu an yabtaliyahum ubangiji ta'ala ya yi nihin ya jarraba su don haka nan karka ɗauki badalillahi cewa ya bayyana ga allah a'a daman abu ne wanda ya riga ya yi rigayi a cikin sanin allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kenan badalillahi Allah ya yi nihin ya bayyana ma bayinsa kenan jarrabawar da yake nihin yi ma waɗannan mutane uku shi ne ya ce fa ba a ilaihin malaka ubangiji ta'ala sai ya turo musu wani mala'ika na musamman kamar yadda bayani ya gabata mala'iku halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma halitta ce ɓoyayya wanda sinadarin halittar mala'iku haske ne kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari kuma su mala'iku Allah ya ba su ƙudura na su rikida su cancanza an gane ko mala'ika Allah ya ba shi wannan ƙudura ta ya rikida ya ɗau wata sifa ya canza shi yasa galibi wato Allah yakan turo mala'ika a sifar yadda wato ganinmu zai iya jurewa game da shi kamar yadda ai akwai hadisi wani mazala sallallahu salama yake ba mu labari wani mutum takanas ya tashi zuwa ziyarar wani ɗan uwansa a wata alkarya sai Allah ya turo mala'ika na musamman sai ya tsare masa hanya da ya zo sai yake tambayarsa sai yake cewa bawan Allah ina kake nufin tafiya ya ce ina nufin tafiya ne zuwa waccan alkarya me za ka je ka yi ya ce a takanas na tashi ne in zo domin na ziyarci wani ɗan uwana saboda Allah sai ya ce hallaka min ni'imatin tarubbuha alai kana da wata ni'ima ma'ana wata dukiya da kake bibiyar ta a gunsa kamar yadda misali mutum yakan ba ɗan ƙauye ɗan uwansa ya ba shi wani kiwo ko wata gona ko abin da ya kama da haka sai ya ce a kawai ziyara ce fi sabilin layi ya ce to abin da nake tabbatar maka ni mala'ika ne na musamman ubangiji ta'ala ya turo ni ya ce in baka labarin cewa wato ya ƙaunace ka ko kuma ya gafarta maka a sababin wannan ziyara ta musamman da za ka yi ma ɗan uwanka saboda shi to ubangiji ta'ala ya kaunace ka kaga wannan bawan Allah ya ga mala'ika amma ba ya gan shi ba ne ba a sifar yadda Allah ya halicce shi na mala'ika haka mutumin nan da ya kashe mutum 90 an gane ko da ya kashe mutane mutum 99 wanda a ƙarshe dai ya cike 100 lokacin da Allah ya masa rasuwa mala'ikun rahama suna jayayya cewa nasu ne su mala'iku waɗanda suke na azaba suna cewa nasu ne Allah ya turo mala'ika a sifar mutum ya zame musu alƙali kaga mala'ikan da aka turo shi ma ya canza ya ɗauki sifar ɗan adam to haka jibrilu alaihi salam idan zai zo gumin zan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ɗauki sifar wani daga cikin sahabbansa musamman dihiya ibn khalifa al-kalbi wanda kuma wani lokaci yakan rikide ya zo a sifar wani bako wanda kwata-kwata ma ba a san da shi a garin kamar yadda yake cikin hadisin umar a takaice dai duk wannan yana nuna mana mala'iku allah ya ba su kudura ma'ana iko na su rikida su ɗauki wata sifa daga cikin sifofi shi ne da allah ya turo musu mala'ika mala'ikan farko ya zo bin wannan mai cutar mele faƙala sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaika wani abu ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa ya ce launin hasan kyakkyawar kama wa jildun hasanun da fata kyakkyawa wanda shi wannan shine iya ƙarshen gurin shi abin da yake ya tsare masa a zuciya domin kowane ɗan adam da ka sani akwai hammin shi idan aka ce ham shine hammun shine ake fassara shi a ce bakin ciki a'a shi hammun ba bakin ciki ba ne wata damuwa ce abu ne yake zawa ya lullube ma zuciya ya rufe maka kai kawai shine iya abin da yake gabanka don haka kowa akwai nashi shi yasa ai wato shine anan da ya masa tambaya menene bukatar ka me ka fi so a rayuwarka sai ya ce launin hasanun kyakkyawar kama wa jildun hasanun da fata mai kyau kaga wannan yana nuna mana ita wannan rashin lafiya cutar mele farko abin da take batawa a jikin ɗan adam fata takan koɗe fatar ta rikida ta ta koma ta yi jajjawar da baki-baki haka yadda ka san kamar jikin tsakaka sai ya ce kuma farko ne ya ce launin hasanun launi wanda yake kyakkyawa saboda kuma tana jirkita baki da sauran halitta ta mutum sai ya ce kada kazira ne nasu ya ce mutane sun kyamace ni kowa guje min yake ƙala sai yake faɗa fa masahahu wannan mala'ika sai ya shafe shi fa zahaba anhu kai tsaye da izinin Allah wannan cuta sai ta tafi gabarinsa Allah ya dawo masa da kyakkyawar kama da kyakkyawar fata ya koma kamar yadda yake a da wanda wannan yana nuna mana kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala komai a hannunsa yake babu abin da yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa Allah yakan canza komai yakan canza bawa daga wani hali zuwa wani hali kamar yadda wani mawaki yake cewa da'il makadira ta jirifi a innatiha wala tabitanna illa khaliyal bali ma baina tarfati ainin wanti ba hatiha yugayyiru Allahu min halin ila hali yace ka rabu da kadara ma'ana abinda Allah ya kaddara ma bayansa ka rabu da abubuwan da Allah ya kaddara ma bayansa su gudana fi a innatiha wato a hanyar su karbu da su kai dai ka sa ido ya ce wala tabitan na illa khaliyar bali kar ka sake ka kwana face sai kana mai wuhintacciyar zuciya babu damuwa babu kyashi babu hasada babu gunewa ka kakkaɓe zuciyarka game da duk wani abu karka damu wani abu ya zo ya tsare ma zuciya wala tabitan na illa khaliyar bali sai ce ma bai na ɗarfati ainihin wanti ba hatiha abin da ke tsakanin rufewar ido da buɗawarsa ma'ana kyautawar ido yugayyirullahu min halin ila hali Allah yakan canza bawansa daga wani hali zuwa wani hali kaga kai tsaye wannan marar lafiya wannan mala'ika da ya shafe shi da izinin Allah take yanke duk wata rashin lafiya da take tare da shi wannan ta gushe ta bar shi ya dawo kyakkyawan mutum mai kyakkyawar kama kamar yadda yake da kuma wannan yana nuna mana komai yana tare da sababi komai yana tare da sababi don Allah ya nuna mana komai yana da sababi kai tsaye wannan mala'ika sai da aka sa shi ya shafi jikin shi yana shafa kai tsaye Allah ya ba shi lafiya inda Allah ya ga dama zai ba shi lafiya ba tare da wannan mala'ika ya shafe shi ba shine anan yace fa udiya wato launan hasanan aka ba shi kyakkyawar kama wa jildan hasanan da kyakkyawar fata faƙala sai ya tambaye shi ya ce ayyul mali a habbu ilaika wace dukiya ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa ya ce al'ibin raƙumma au ƙala albakar ko kuma ya faɗa cewa wato albakar ni wato shanu na fi ƙauna wanda wannan kokonto ne wanda aka samu daga ɗaya daga cikin marwaitan hadisi shine ishaq ibn abdullah shine ya yi kokonton cewa raƙumma ne ya faɗa cewa ya fi so ko kuma shanu ya ce wa huwa shakka fi zalika wato huwa shakka fi zalika ishaq ibn abdullah shine ya yi kokonto game da haka annal abrasa wal aqra lalle shi mai cutar albaras da shi mai kura ƙala a haɗu huma al'ibil daidai daga cikinsu ya faɗa cewa raƙumma ya fi so wa ƙala al'akar ɗayan shi kuma ya faɗa albakar cewa shanu ya fi so to shi bai bambanta ba an gane ko ya ɗan samu shakka wani ne ya faɗa cewa raƙumma ya fi so kuma wani ne ya faɗa cewa shanu ya fi so tsakanin shi mai cuta albaras da shi wanda yake mai kura fa'u'udiya na ƙatan ushara wato sai aka ba shi taguwa mai ciki wanda wannan yana nuna mana abin da ya fi rijaye a cikin tunaninsa cewa shi wannan mai cuta albaras abin da ya fi so su ne raƙumma shi ne ya ce fa'u'udiya na ƙatan ushara sai aka ba shi taguwa mai ciki wanda bayani ya gabata ba a ce ma taguwa ushara sai idan cikin da take ɗauke da shi ya kai wata goma daga wata goma har a kai lokacin da za ta haife wannan ciki ake kiranta da wannan suna gane ko amma in ciki na taguwa bai kai wata goma ba a kiranta ushara domin ushara min al'ashir ne faƙala sai mala'ikan ya faɗa ya ce yubaraku laka fiha an gane ko kamar yadda yake cikin wata riwaya barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka game da wannan taguwa wanda wannan yana nuna mana cewa albarka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take shi ke sanya albarka an gane ko shi ke sanya albarka babu wani wanda ya isa ya sanya albarka in ban da mahalicin kowa da komai kai bawa sai dai ka yi fata ka yi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma addu'a yake cewa Allah ya sanya albarka ba shi ba yake cewa na sanya muku albarka don haka Allah ya kimsa albarka a jikin shi gaba ɗaya duk abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'abucin albarka ne an gane ko don haka duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya dafa to Allah ya sanya albarka a cikin wannan abu shi yasa wato ya zo a cikin addu'o'insa addu'ar da yake ma jinjiri barakallahu laka ko kuma barakallahu fika ko kuma barakallahu alaika duk ne haka yake yi ma ma'aurata addu'a barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina kuma fi khairi to don haka albarka a hannun Allah take shi yasa ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير haka can ya faɗa wa barakana alaihi wa ala ishaqa ubangiji ta'ala ya ce mun yi albarka ga annabi ibrahim haka nan mun yi albarka ga ɗansa wato shine ishaq to shine anan ya ce yubaraku laka fiha allah ya sanya maka albarka game da wannan taguwa wanda ita albarka ba ta taɓa kasancewa ba ta taɓa ɗarsuwa a cikin abu kaɗan face sai ya haɓaka ya bunƙasa ya yawaita kuma amfaninsa ya yawaita shi yasa a kullum mutum a rayuwarsa ya yi fatan allah ya sanya albarka a cikin al'amuransa a lokacin nan wato wa atal aqra sai ya je gun wannan mai kura faƙala sai ya tambaye shi ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaika ya ce bawan allah mi ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa sha'arun hassan ya ce kyakkyawan gashi wa ya zahabu haza anni wannan cuta ta tafi gabari na domin mutane ya ce ƙarƙaziran nasu mutane suna kyamata saboda ita ma kura kasancewa rashin lafiya ce wanda mutane suna kyamar mai ita me yasa saboda kuraje ne suke fitowa su caccabke ma mutum kai kuma suna ruwa suna mugunya kuma galibi shi yasa zaka ga mai kura kuda yana bin shi shi kanshi sai an kawo kamar misali irin ko bakin mai an gane ko ake shafa masa a kai ko irin man da ake ce masa akwai mai wanda ake ce masa kunhi irin wanda ake shafa ma wato mai kazuwa kamar irin raƙuma in cutar kazuwa ta same su to akwai wani mai da ake ce masa kunhi shine katran wanda mai ne wanda yana da danko yadda kasan kamar kwanta haka yake an gane ko domin a nan kusa da mu a shekaru da suka wuce akwai wasu almajirai da suka zauna a nan to akwai wani daga cikin almajirai wanda yana da irin wannan rashin lafiya ta kura gaba ɗayan kanshi haka yake galibi duk lokaci zuwa lokaci sai dai kaga kanshi da bakin mai ake samun bakin mai wannan konan ne ake shafa masa to wannan shine yake magance yake hana kuda ya ringa buta to shine anan yace ni abin da na fi so a rayuwata kyakkyawan gashi wa ya zahabu haza anni wannan kura ko wannan rashin lafiya ta tafi gabarina kada kaziranin nas ya ce mutane kyamata suke sun kyamace ni duk sun kaurace mu kaga shi ma abin da yake damuwarsa kawai Allah ya bashi kyakkyawan gashi shi yasa damuwar wani ba ta wani bace ba an gane ko kowa akwai irin abin da ya dame shi a rayuwarsa yadda Allah ya bambanta mu a wajen halitta wani dogo wani gajere wani baki wani fari wani wani mai kiba wani ramamme to haka wajen bukatu da duk komai da ka sani kowa allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta mu ba mamaki a samu wato damuwarka ta zamanto irin ta wani amma mafi yawa akwai bambanci shi ya sa nan shi da aka tambaye shi caya shi kawai abin da ya fi so kyakkyawan gashi ƙala sai yake faɗa fa masahahu take yanke wannan mala'ika ya shafe shi da izinin Allah fa zahaba wannan kura sai ta gushe gabarinsa wa udiya sha'aran hasanan aka ba shi kyakkyawan gashi ya dawo kamar yadda yake da ala sai ya tambaye shi ya ce fa ayyul mali ahabbu ilaika wace dukiya ka fi so a rayuwarka ala sai ya faɗa ya ce albakar ya ce shanu ala sai ya ce fa'aƙala wato abu huraira Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa fa'aɗahu bakaratan hamilan wato wannan mala'ika sai ya ba shi saniya mai ciki wa ƙala sai ya faɗa ya ce yubaraku laka fiha Allah ya maka albarka a cikinta wa'atal a'ama sannan sai ya je ma makahu faƙala sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaik wani abu ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa yana bai ba da amsa ya ce ya ruddullahu ilayya basari wa ubsiru bihin nasa iya abin da nake guri a rayuwata Allah ya dawo min da gani na ni ma na ci gaba da ganin mutane kamar yadda suke gani an gane ko shi damuwarsa wato gani shine kawai abin da ya tsare masa zuciya ala maza Allah yake faɗa fa masahahu take yanke wannan mala'ika ya shafe shi faraddallahu ilaihi basara ubangiji ta'ala ya dawo masa da ganinsa kai tsaye ala sai ya faɗa fa ayyul mali ahabbu ilaik wace dukiya ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa ya ce alganam ya ce ƙanƙanan dabobi lafazin alganam ismul jins ne ƙananan dabobi kenan tumakai da awakai kamar yadda in ka ce alganam ƙananan dabobi in ka ce asha shi ma dai sunansu ne ƙanƙanan dabobi ya haɗa tinkiya da akuya amma ita tinkiya sunanta wanda yake keɓantacce da ita shine abba'an kamar yadda ita akuya alma'as sai ka koma cikin suratul an'am wa min abba'an isnaini wa min al-ma'az isnaini abba'an tinkiya alma'az akuya amma in ka ce alganam kankanan dabobi kenan tumakai da awakai haka in ka ce asha kananan dabobi tumakai da awakai in ko ka jimilce ka ce bahimatul an'am to wannan kuma ya shigo raƙumma da shanu da tumakai da awakai su ne dabobi waɗanda suke da ni'ima shine a nan shine sai ya ce alganam ya ce ni ƙananan dabobi shine a nan malamai suke cewa kaga shi makaho yadda allah ya masa dangana an gane ko shi gurin shi ba mai yawa ba ne a shi kawai shi a ba shi tunkiya ko akuya amma waɗancan kaga na farko me ya nema shi caya a ba shi raƙuma wanda raƙumi raƙuma su ne zafaffiyar dukiya a wancan lokaci babu wata dukiya mai kima sama da raƙuma kaga su ka shanu suna biya ma raƙuma shi kuma a nan sai ce a shi ƙananan dabobi ya fi so fa'adahu shatan walidan sai ya ba shi tinkiya mai ciki ko kuma tinkiya mai ɗa a takaice dai shatan walidan tinkiya mai ciki fa'un tija haza ne wa wulli da haza waɗannan da mai taguwa da saniya wato suka haifu wa wulli da haza shi ma wannan mai tinkiya ita ma tinkiyar ta haihu fakana li haza wadin minal iblis shi wannan da aka bashi taguwa mai ciki sai ya kasance yana da dawa cike da raƙuma Allah ya sanya albarka a ciki taguwa ce ɗaya mai ciki aka bashi amma da ta ringa haifafa sai da suka cika daji da raƙuma walihaza wadi min bakar wannan da aka bashi saniya ɗaya shi ma sai da ya cika daji wato da shanu wali haza wadin min alganam shi ma wanda aka bashi tinkiya mai ciki wato sai da ya cika dawa wato da garke wanda yake na kankanin dabobi thumma innahu atala abrasa fi suratihi wa hay'atihi sannan wannan mala'ika wato sai ya taho gumme cutar albaras ko ka ce mai mele fi suratihi wato a cikin sifarsa wahayatihi da kamarsa kaga kudirar da Allah ya ba mala'ika can farko ya zo a sifa ta mutum wanda yake kyakkyawa to yanzu kuma ya rikida ya ɗauki hoton sifar wancan shi marar lafiyar shi ne ya ce thumma innahu sannan shi wannan mala'ika atal abras sai ya dawo ya taho gun wannan mai albaras fi suratihi a cikin sifarsa wa hay'atihi da kamarsa faƙala sai ya ce rajulun miskinun ya ce ni dai wato mutum ne wanda yake mabukaci gane ko mutum ne mabukaci nan kenan an shafe mubutada sai aka wanzar da labarinsa ai ana rajulun miskinin ni mutum ne wanda yake mabukaci da ƙaɓa'at bihil hibabu wanda dukkan wasu dalilai duk wasu sabubba sun yanke masa fi safarihi a cikin bulaguransa fala balagal yawma illa billahi thumma bika babu wani abu a yau da zai isar da ni ga wannan tafiya da na sa gaba illa billahi sai da taimakon Allah thumma bika sannan kuma da taimakonka in ka taimaka an gane ko kina wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata dalilin da yake nuna mana wato ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala in har zaka nemi taimakon wani idan zaka nemi taimakon ubangijinka da wani to baya halatta ka zo da wawun domin ita wawun abin da take fa'idantarwa wato shine a taswiya daidaici gane ko kenan kaga a nan inda zai ce wato inda zai faɗa ya ce illa billahi wa bika to kaga a nan ya daidaita shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ya ce funma bika sannan kuma da taimakawarka domin ita funma abin da take fa'idantarwa a tartib ma'attaraki jerawa ɗaya bayan ɗaya amma tare da jinkiri kamar yadda za ka faɗa a larabci ka ce ja a ibrahim funma muhammad ka ce ibrahim ya zo sannan muhammad kaga wannan yana nuna cewa zauwarsu ta kasance ɗaya bayan ɗaya amma akwai ɗan jinkiri amma inda za ka ce ja'a ibrahim wa muhammad to wannan duk wanda ya fahimci larabci zai fahimci cewa tare suka zo a lokaci guda babu bambanci game da zauwarsu ja'a ibrahim wa muhammad in kwa ka ce ja'a ibrahim fa muhammad to wannan kuma fa abin da take fa'idantarwa ta ake kai tsaye ibrahim yana zauwa muhammad ya zo ba tare da latti ba an gane ko kamar yadda mazala sallallahu salama a wajen koyi da limami ya ce mana faɗi za kabbara fa kabbiru idan limami ya yi kabbara ku yi kabbara kenan kai tsaye yana cewa allahu akbar sai mu ce allahu akbar mu biyo baya ba tare da jinkiri ba amma in ka ce ja'a ibrahim thumma muhammad to wannan ya nuna cewa sun zo ne a jere ibrahim ya zo da farko sannan ibrahim muhammad ya biyo baya kuma amma game da zawwata su akwai jinkiri to shi yasa ya halatta ka zo da lafazin summa an gane ko ka ce ma sha allahu thumma sha'a fulanu wannan abin da Allah ne ya so sannan kuma wani amma ka ce ma sha Allahu wa shi'ita wannan haramun ne kamar yadda wani ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sha Allahu wa shi'ita manzon Allah ya ce a wake cewa a taj'alu ni lillahi niddan yanzu ni za ka maida kishiya ga Allah sai ce bal ma sha Allahu wahdahu ce abin da Allah ya so shi kadai don haka yana halatta ka zo da fumma kamar yadda anan ya ce fumma bika sannan kuma da taimakawarka ya ce as'aluka ina maka magiya billazi a abakan launar hasana da ubangijin da ya baka kyakkyawar launi kyakkyawar kama waljildal hasana da kyakkyawar fata walmala kuma ya baka wannan tarin dukiya ba'iran ya ce ina maka magiya ina roƙonka ka bani raƙumi ɗaya tak a taballagu bihi fi safari domin na guziri da shi a cikin wannan tafiya tawa da nake wanda wannan yana fa'idantar da mu halaccin yin magiya amma magiya akan yi ta da Allah subhanahu wa ta'ala gane ku shine can yace wattaqullaha allazi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا شيني عنين يتي أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنة ina maka magiya ina haɗa ka da ubangijin da ya baka kyakkyawan launi da kyakkyawar fata ya baka wannan dukiya mai yawa ba'iran raƙumi ɗaya tak nake so ka bani a taballagu bihi fi safari domin na guziri da shi a cikin wannan tafiya tawa faƙala lahu sai ya ce masa innal hukuka kathira ya ce ka san da cewa haƙuƙuwa fa sun yawa an gane ko abubuwa sun yawa saboda kasancewar raba ɗan adam da dukiya akwai wahala sai wanda allah ya masa dace za ka ga mutumin da yake da miliyan amma ba zai iya ɗaukan daidai da dala ashirin a cikin wannan miliyan ƙin tashi ya taimaka to ba ma dala ashirin ba ba ma jika guda ba ko jika goma a cikin miliyan mutum ya ɗauka ya bada menene ya rabu kaga wannan fa garke gare shi na raƙuma dawa gare shi cike da raƙuma amma raƙumi ɗaya tak ne aka nema ya bada amma ya kasa jurewa to don haka fitar da dukiya a yi aiki na alkhairi da ita sai wanda Allah ya masa dace don haka taufiki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayansa wani ba ma wai na ya taimaka ba a'a ya kashe dukiyar ga amfanin kanshi ya gyara rayuwar shi a ba zai iya ba ya fi so kawai kullum ya ringa haɗa kawunan su yana sanya wannan yana ɗaurewa yana jerawa in ya kai can wannan gida su bashi wata banza banza cewa yanzu kaza kake da shi a kwantikinka wanda duk sun karɓe dukiyar hannun mutane kawai an baka lambobi cewa kaza kake da inda za ka je kai tsaye ba a baka ba inda za ka je ka yi tsaye ba a baka ba ai kuma ga irin lokacin yazo wanda ka ga dukiyar mutane kai da kudinka amma an rike an yadda aka yi da kai ba a baka ba to don haka kasancewar shi yasa masu hankali sukan raba kafa ko kuma galibin dukiyar dai a baza ta dai inda dai dukiyar da ba ta ci ba ta sha wadda kuma kullum karuwa take da kuma yadda za a bunƙasa ta amma kasancewar su waɗancan mutane yahudu ne daman galibin su suke da wannan bankuna mafi yawa nasu daman sun kirkiro irin waɗannan abubuwa don su riƙe ƙoƙuwar kan mutane su ringa juya mutane iya yadda suka so ko mu ce su riƙe makoshin mutane sai yadda suka so to shi yasa kasancewar shi al'amari na dukiya akwai wahala abu ne wanda yake dole sai an daure ai shi yasa mabarata za ka yi suna cewa sadaka sai an daure sun san abu ne mai wahala to shi ne a nan kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa inna huli hubbil khairi la shadid lalle dan adam mai tsanani ne game da wato san dukiya ya kai matuƙa a wajen son dukiya to shine a nan raƙumi ɗaya tak aka nemi ya bada ya taimaka kuma ga halin da yake ciki shi wannan bawan Allah matafiyi ne guziri su ya yanke komai ya tsaya yana famar shi dai ya isa wannan gari da ya sa wannan tafiya da ya sa gaba wai sai yake faɗa masa innal huquqa kathiratun wato haƙuƙuwa wato sun yawa al'amura sun yawa wai komai ya masa yawa a kan shi faƙala lahu mala'ikansu ya ce masa ka an ni a arifuka ka ce dai ni kamar na san ka gane ko ka an ni a arifuka ka ce kamar na san ka ya zo da adatu tashbihi bai nuna masa cewa ya san shi shine wani a'a sai ya ce ka an ni a arifuka ka ce dai ni kamar na san ka don ba ka nuna masa kai tsaye ka ce ka san shi a a nan sai ya nuna masa duk abin da bakka da kenan kamar tabbas a kan shi shine kake zauwa da irin wannan kenan a datu ta shibe kamar yadda aka faɗa ga basarakiya ta birnin saba wadda ake cikir cewa bulkis aka ce mata a haka za arshuki shin gadonki haka yake alas sai ta ce ka annahu huwa ka ce dai kamar shi amma ba ta ce ba shi ne shi ne ya ce ka anni a arifuka ka ce dai kamar na san ka alamta kuna abrasa shin ba kai ba ne ba shin ba ka zamanto ba mai maile ya ƙazarukan nas mutane suna ƙyamarka fakiran shin da kai ba talaka ba ne fa'aɗaka Allahu Allah ya baka kyautar shi ya maka ni'ima ya baka wannan dukiya waƙala sai ya faɗa sai ce laƙaduwa ristuli kabirin an kabirin ya ce wannan dukiya da kake gani fa ya ce na gaje ta ne uwaye da kakanni na gaje ta ne uwaye da kakanni mu daman irin arziki ne maganar cewa da ka san da talaka ne ya ce a wannan magana ba ta mata su ba ka san ni ba ba ni ba ne ba kaga anan ya yi musu ya yi butulci game da ni'imar da Allah ya yi masa an gane ko shine can da suke cewa innal insana li rabbihi lakanudin wannan wannan can da yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma wa amma idza ibtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan duk da cewa dai shi ɗabi'ar ɗan adam wato akwai butulci kamar yadda can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala yake faɗa innal insana lakafur lalle ɗan adam iri na mutum wato mai matukar butulci amma ba kowa yake butulce ma ubangijinsa sai wanda ya kafirce masa to shine anan yayi musu game da wannan ni'ima da Allah ya yi masa sai ya faɗa ya ce laƙad waristu li kabirin an kabirin tabbas ita wannan dukiya da kake gani na gaje ta ne uwaye da uwaye da kakanni shine ma'anar li kabirin an kabirin babana kakana ya gada masa shi ma kakana baban shi ya gada masa kenan sun gaji wannan dukiya ne uwaye da kakanni faƙala sai mala'ikan ya faɗa ya ce in kunta kaziban in har kai makaryaci ne fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah nake roƙo ya maida ka zuwa yadda kake da ka koma matsiyacin ka talaka bakka da komai kuma ka koma yadda kake ma'ana mai cutar mele fata duk ta koɗe ta yi ɗabbar ɗabbar jiki ya koma irin na tsakaka Allah ya maida ka yadda kake da Allah ya karɓi arshinka addu'ar mala'ika za ta faɗi, kai tsaye Allah ya karɓi wannan addu'a ya koma yadda yake a da kuma Allah ya karɓe wannan dukiya gaba ɗaya. Dama Allah ya faɗa wa da in kafartum inna azabi la shadid lalle in har kuka butulce mu to ku tabbata azabata mai tsanani ce ga duk wanda ya butulce mu. kuma Allah ya faɗa wa man yubaddil ni'matallahu min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allaha shadidul iqab duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan ta zo masa to ya tabbata ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma wa atal aqra'a fi suratihi sannan ya je ma wannan mai kora fi suratihi a cikin sifarsa wa hay'atihi da kamarsa faƙala lahu ya faɗa masa mislama ƙala li haza kwatancin abin da ya faɗa ma wato memele an gane ko ya masa magiya ya nuna masa shi matafiyi ne iya abin da yake bukata a bashi saniya ɗaya domin ya isa ga inda yake nufin zuwa faradda alaihi haza shi ma sai ya maida masa amsa irin yadda shi wannan mai cuta albaras ya faɗa masa cewa hakukuwa sun yawa an gane ko shi ma dai a ƙarshe ya ce masa to ya ce dade ban san dade kamar na san ka kai mutum ne wanda yake mai kura mutane suna kyamar ka talaka kake mabukaci Allah ya wadatar da kai shi ma sai ya faɗa ya ce a wannan dukiya na gaje ta ne uwaye da kakanni baka samu ba ni daman mawadaci ne to shi ma ya ce masa in dai har ƙarya kake to Allah ya maida ka yadda kake a da shi ne ya ce faƙala ya ce in kunta kaziban in har ƙarya kake a kan abin da ka faɗa fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya maida ka yadda kake da shi ma kai tsaye ubangiji ta'ala ya dawo da shi yadda yake da kuma Allah ya karɓe dukiyar wa atal a'ama fi suratihi sannan sai ya wuce ya je gun makahu fi suratihi a sifarsa an gane ko gashi a matsayin makahu ya je gunsa faƙala sai ya faɗa ya ce masa rajulun miski ya ce ni mutum ne mabukaci wa sabili kuma matafiyi ne wata ƙabba'at bihil hibalu matafiyi ne wanda dukkan wasu dalilai da duk wasu sabubba sun yanke masa fi safarihi a cikin wannan tafiya tashi fala bala gal yawma illa billahi thumma bika ba ni da wani abu a yau da zai isar da ni game da wannan tafiya da na sa gaba in ban in ba da taimakon Allah sannan kuma da taimakawarka ya ce masa as'aluka ina maka magiya billazi radda alaika basaraka da ubangijin da ya maido maka da ganinka shatan ya ce tinkiya ɗaya tak nake bukata ka bani ataballagu biha fi safari domin na guziri da ita a cikin wannan tafiya tawa wa qala lahu wannan makahu sai ya ce masa qad kuntu a ama ya ce tabbas haka ne yadda ka faɗa da dai ni makahu ne an gane ko kaga me farko bai yi inkari ba game da yadda yake a da ya ce qad kuntu a ama ya ce da dai ni makahu ne faradallahu basari ubangiji ta'ala da ƙudurar shi ya dawo min da ganina wa faƙiran ya ce dai ni talaka ne mabukaci ne ba ni da komai faƙada agnani ubangiji na ya wadatar da ni an gane ko ubangiji na ya wadatar da ni kaga a nan wannan yana nuna mana kasancewar komai mutum ya maida shi hannun Allah ni'ima ka maida ta zuwa ga mai ita Allah shine mai bayarwa kaga anan wanda kaga ai mala'ikan wannan a sifar dan adam shi ya dauka ya bashi amma wadata a hannun wa take wa yake wadatar da bawa ubangiji ta'ala shi yake badawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu addu'ar da take ƙara tabbatar mana da wannan aƙida a bayan kowace sallah ta farilla mukan faɗa Allahumma la mani a lima a abaita wa la mu'udiya lima manata da haka mazala sallallahu salama yake faɗa yake cewa wallahu mu'udi wa ana qasi maza Allah ya ce Allah shine mai bayarwa ni iya aiki na kawai ni mai rabo ne in ka ga na baka ba ni ba na baka Allah ne ya baka ni iya aiki na in raba in baka samu ba a ba ni bane na hana ka Allah ne bai baka ba yace wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim Allah ke bayarwa yace ni matsayi na mai rabo ne to shi yasa anan yace masa kad kuntu a ama yace tabbas haka ne kamar yadda ka faɗa da dai ni makaho ne faraddallahu basari Allah ya dawo min da ganina wa faqiran da dai ni talakka ne mabukaci ne faƙada a gana ni ubangiji na ya wadatar da ni ya ce fakuzma shi ita ya ce ɗauki duk abin da kake so duk abin da kake so ka ɗauka a cikin wannan dukiya tawa ya ce fa wallahi la a shahadu kal yawma bi shay'in akhaztahu lillahi ya ce wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ya ce a yau ya ce wallahi ba zan ƙuntata maka ba game da wani abu da ka ɗauka saboda Allah in ce sai ka dawo min da shi ɗauki wani ba shi ba ya ce wallahi ba zan maka ba ka diba ka gani abin da kake so ka ɗauka a wata riwaya la ahmadu kal yawma bi shay'in akhadtahu lillahi ya ce wallahi duk wani abu idan ka ɗauka in dai saboda Allah ka ɗauka ya ce wallahi ya ce kai ba zan gode maka ba in dai kana da buƙatar abu ma kana so kuma ka ki ɗauka ya ce ba zan gode maka ba to shine yace la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi yace wallahi bazan kuntata maka ba an gane ko na nemi cewa sai ka dawo min da abinda kai kana da burin shi kana da bukatar shi in ce ka dawo min da shi ka dauki wani ba shi ba yace wallahi bazan kuntata ma duk abinda kake so in dai saboda Allah ne ka dauka kawai wanda wannan yana nuna mana wato yabo ne ga wannan makautaka makaho kasancewar lalle makaho in dai ba canza bai to waɗannan sifofi su ne aka san da shi dangana da kuma yi don Allah wanda ita kanta makautaka tana da fabala tata ta musamman ga mumini hadisi ne sahihi hadisin yana cikin sahihul bukhari ubangiji ta'ala da kansa yake faɗa yake cewa bawa na ba shi da wani sakamako a guna idan na karbi idanunsa inda ya ɗau haƙuri ya nemi sakamakon lada a guna to ba shi da wani sakamako a guna face aljanna makautaka inda mutum ya ɗau haƙuri ya jimre ya nemi sakamakon lada a gun Allah to ba ta da wani sakamako face aljanna a gobe kiyama shine a nan sai ya faɗa mala'ikan ya ce masa amsik malaka ya ce rike dukiyarka fa inna mabtulitu ka san da cewa kadai ku waɗannan mutane uku jarraba ku ne aka yi nihin yi jarraba ku ne ubangiji ta'ala ya yi nufin yi kuma ya jarraba ku faƙad radiyallahu anka Allah ya yarda da kai ya amince maka ka ci jarrabawa wanda duk wanda Allah ya yarda da shi to kuma ba zai yi fushi da shi ba saboda Allah shine masanin abin da yake cikin zukatan baye shi duk wanda kaga Allah ya ce ya yarda da shi to ka tabbata bayan wannan yarda fushi ba zai biyo baya ba kuma duk wanda Allah ya yarda da shi ya san da menene zai cika menene zai bar duniya shi ya sa sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mutum dubu da ɗari hudu da ‘yan kai waɗanda suka yi mubaya'a da shi ƙarƙashin wata itaciya a shekara ta shida a sulhul hudaybiya ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa gaba ɗayansu ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi sahihi hadisin na cikin sahihu muslim lan yalija nara man baya'a tahta shajara duk wanda yayi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya manzon Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba har abada ba zai shiga wuta ba don haka duk wanda Allah ya yarda da shi to ya tabbata kakar shi ta yanke saka duk wani burinsa na duniya da na lahira wato zai cin masa da haka wannan gaba kuma tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa-sifa ta yadda da amincewa yadda wadda ta dace da girmansa kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a nan faƙadin radiyallahu anka Allah ya yadda da kai kenan kaga wannan dalili yana nuna mana duk wanda Allah ya jarraba shi inda ya ci jarrabawa to ya tabbata ya sami yarda Allah abinda zai biyo baya shine sami yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wa sakhida ala sahibaika waɗannan abokai naka guda biyu an gane ko ma'ana abokai na jarrabawa kenan da shi wancan mai albaras da shi wannan mai kura to ubangiji ta'ala ya musu fushi Allah ya yi fushi da su shi ko duk wanda Allah ya yi fushi da shi abinda zai biyo baya ita ce ukuba a gane ko ukuba domin fushin Allah shi ke cancanta ma bawa wato ukuba wanda wannan ita ma sifa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya siffanta kansa da ita kamar yadda can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da wannan sifa an saki allahu alaihim wa fil azabi hum khalidu an gane ko an saki allahu alaihim ubangiji ta'ala ya yi fushi a kansu kuma haka ya faɗa can zalika bi annahu muttaba'u ma askata allaha wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahum domin sun bi abin da ke fusata ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'ana as-sukut ko ka ce as-sakat ma'ana fushi kenan shine yace wa sakhida ubangiji ta'ala yayi fushi ala sahibaika ga waɗannan abokai naka Allah yayi fushi da su wanda a takaice dai wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata wato malam ya shigo da shi domin labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu game da wato wasu mutane uku kenan a cikin banu Isra'il wanda wannan hadisi jan kunne ne wato ga dukkan mumini da kowace mumina cewa mu kiyaye butulci butulci ma ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala laifi ne babba daga cikin manyan laifuka kuma abu ne wanda yake cancanta ma bawa hukuma tun nan duniya kafin makomar salahira don haka kuma hadisin yana karantar da mu wajabcin godiya akan ni'ima ta ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ka samu ka yi furci ka tabbata ni'ima ce ta Allah kuma ka gode masa godiya ta dukiya ka yi furci ka tabbatar da cewa ba ƙarfinka ba ne ba dubararka ba ne Allah ne ya nuface ka shine ya wadatar da kai domin shi ya faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'imomi daga Allah ne kuka same shi shi yasa ai wannan makaho ya faɗa ya ce lalle ni da talaka ne wa faƙiran faƙada a gana ni da ni talaka ne ubangiji na wato shi ya wadatar da ni sannan wannan kuma yana nuna mana fadala wadda take ta sadaka da taimakawa ga waɗanda suke mabukata musamman ma bako ɗan wucewa bako ɗan wucewa idan ya nemi a taimaka masa matukar akwai halin taimakawa a taimaka masa sannan kuma akwai tsawatarwa a cikin wannan hadisi wato game da ruwa domin kasancewar ruwa takan kai mutum ya zama makaryaci ya yi karya kuma ya yi musu ni'ima ta ubangiji kaga a nan wannan na farko menene ya kai shi yin karya ruwa ce raƙumi ɗaya aka nema ya bada ya ƙi badawa aka ce masa dade kai talaka ne allah ya wadatar da kai sai ya yi karya ya ce a ya ce wannan dukiya na gaje ta ne wato uwaye da kakanni kaga wannan musu ne kuma daman bayan ya yi karya ya ce innal hukuka kasira wato haƙuƙuwa suna da yawa abubuwa sun yawa to don haka mutum ya guji rowa rowa musiba ce takan sa mutum ya yi karya kuma ta kai mutum ya yi musan ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك